ومن يضلل فلا هادي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa da sake saduwa a wannan yammaci na 18 ga watan Rabiul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da 31 ga watan 8 shekara 2026 miladiya shi gaba da darussanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin al-sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. Kamar yadda muka saba muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami al-sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Allah ta'ala ji shi da rahama. Amma yau ina so na mana wato ainihin darasi ne mai taken bid'ar Maulidi. abin da ya sa kuma nake so na yi darasin a daidai wannan lokaci dalilai guda biyu dalili na farko shine wanda duk ya kalli abun da ya faru bana a maulidin bana a social media zai ga cewar al'umma tana cikin hatsari ta yadda wasu sun ɗauki abubuwan da aka yi a wannan ranar cewar addini ne nuna soyayya ne da samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bibiyan social media ya ga abubuwan da suka faru ya ga mata da maza yanda ake rawa rawa ta fasikanci rawa ta rashin kunya da suna cewar mi murnar zagayowar ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine satin nan na gabatar da darasi a cikin gari kamar yadda na saba a anguwan matsango na yi darasi mai taken dalilai sha biyu na shari'a da suke nuna lashin halaccin yin maulidi wannan ya sa ‘yan anguwar abin bai musu daɗi ba suke ga cewar kamata a tsaye da ni a wa'azi a wajen wasu suna kamata ya ma a ce a buge ni wasu suna ganin dai kamata yi a ce a lokacin ma ba a bani na ƙarisa wa'azin ba Allah ji kamalan kabir yake cewa mai abin faɗa baya mi baya faɗa littafi na buɗe kamar yadda ya zan karanto muku na karanto dalilan abin da ya kamata shine sai wani shi ma ya buɗe littafi ya karanto dalilan da suke kishiyantan waɗannan dalilai da na karanta to amma shi marar abin faɗa kullum hauragiya yake abin takaici shine daga cikin mu ma wasu ahli suna suna ga bai dace ana irin wannan wa'azin ba sai na tambaya da Allah ya tura annabi shu'aib ga mutanen da suke tauye mudu akan me ya musu wa'azi annabi shu'aib akan tauye mudu da Allah ya tura annabi nuh zuwa ga mutanen shi da suke bautan waddan da suwa'an da ya gusa da ya ruka da nasara akan me ya kira su su nesanci shirka da Allah ya tura annabi sallallahu ya tura annabi sallallahu zuwa ga al'umma daidai lokacin da al'umman shirka take annabi sallallahu akan me ya fara musu da'awa shine su nesanci wannan shirka kenan idan har zamu ga barna mai shiru ya kusa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya turo bala'i da zai game kowa in mun roƙi Allah kuma ya ƙi amsawa. To mun ga munkari, munkari shine yin maulidi, munkari shine abubuwan da aka aikata a wannan ranar maulidin to amma wani so yake kai gum saboda a zauna lafiyar abin da kace har a cikin ahlus sunna ma'ana mace za ta zo tana rawa ba zan faɗi rawar me ake ba saboda da iyayena amma rawa rawa ta fasikanci take yi da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan bikin ranar zagayewar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa bai yi magana cewar wannan abin akwai bala'i ba sai dai in kai za ka yi wa'azi sai a ce kai gum da bakinka saboda a zauna lafiya kenan su a wajensu me zaman lafiya shine aikata waɗancan laifuka annabi sallallahu alaihi hadisi cewa ce marwa aminkum munkara wanda ya ga dukkan munkari abin da shari'a bata san shi ba ana aikata shi da sunan addini falyughayyirhu bi yadihi ya canja shi da hannunsa idan shugaba ne kai kaga ana abin da bai dace ba ka canja shi da hannunka Umar radiyallahu an ya ga ana so a riki bishiyar da aka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin bauta sai yasa aka sare ta kun ga ya canja munkari fa in lam yastati idan ba za ka iya ba saboda kai ba shugaba bane kai malami ne amma falyughayyirhu fa bi lisanin jannabi da harshe wannan aikin malamai ne aikin masu da'awa ne idan sun ga ana aikata barna su canja ta da harsunansu ta hanyar da'awa fa illam yastati fa bi qalbi idan mutum ba zai iya ba to sai ya kyamaci abin ami a zuciya to ni na san dalilai da suka yi bayani akan baya halasta a maulidi ga abubuwa da ake aikata wanda shari'a ba ta yadda da su ba kuma zan iya karanta na fassara sai ka ce na gum so kake in Allah ya turo azaba ya fara ta kaina iyakaci in ne wa'azi a guri bai ma daɗi ba in baka iya hana ni ka hana ni ni ba zan yi wa mutane wa'azin da na san zuciyarsu ba shi yasa na gina santata ina dawa ƙasan nan na gina santata na gina santata saboda da'awata wa'azin da nake so na ga ya dace da daidai to zan yi shi wanda ya ce duk baya so ne a wajensa daman shi ya gayyace ni sai ya ce me na haƙura sai na haƙura amma santata da na gina ta wace duk wa'azin da na san ya yi daidai da shari'a ko to zan yi shi wallahi da wannan Allah zai dada mu idan har za mu ga ɓarna mai shiru waddu lau tudhinu fayudhinun ma'ana kaɗan sassauto su ma su sassauto a haɗa a tsakiya to Allah ya kusa dukka ya turo azaba ta game kowa ƙarƙashin wannan yau ma zan karanto mana waɗannan dalilai goma sha biyu da suke nuna maulidi bid'a ne kuma baya halasta a yi liya halika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ya zama duk wanda zai shiryu ya shiryu bayan shirya ta zo masa bayan wato hujja ta zo masa wanda zai bata shi ma ya bata da ilimi cikin littafi mai suna nuru sunna wa zulumatul bid'a hasken sunna da kuma wato ainihin dufai na bid'a shi yasa bid'a ba duhu ɗaya take da shi ba dufai take da shi malam a littafin a shafi na 85 yayi matlabi yace al matlabu thamin al bid'ul muntashiratul mu'asira wato bid'a ta zamani wacce ta yadu ake aikata ta malam yace ومنها daga ciki ala sabilil misal lal hasr ma yali zai kawo ababi ne na misali sai ya ce ga wasu abubuwa awwalan na farko bid'atul ihtifal bil maulid an-nabawi bid'ar yin biki ranar zagayewar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace al-ihtifal bil maulid bid'atun munkara wato yin bid'a ranar maulidi bid'a ce munkara wacce aka yi inkarinta wa awwalu man ahdathaha wanda ya fara kirkiran yin maulidi al-ubaydiyuna fil qarn ar-rabi' al-hijri wasu ne da ake ce da su ubaidawa a karni na hudu bayan hijira kenan bayan shudewar sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in aka fara maulidi kuma khairul qurun qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم kenan wannan khairul qurun din sun shude basu ma san me maulidi ba وقد بين العلماء قديما وحديثا بطلان هذه البدعة ما ليش ما لمي أدا كان دا ينزو سنين بيان واتو رشن حالة ون البدع والرد عليها دكما يما تردي والرد على من ابتدعها وعمل بها دكما ردي قوان دا يكد كريتا كما يأيكي دا إتا فلا يجوز الاحتفال بالمولد ما ليش بايا حلستا أي موليدي li'umurin wa barahin saboda wasu al'amura da wato dalilai minha daga ciki, kun san mutane saboda son zuciya. Yanzu wanda ya rubuta littafin nan mai hisnul muslim ne, sai ka samu ɗan ɗari yana da hisnul muslim, ya yadda zai karanta shi. Amma wannan littafin shi ma na mai hisnul muslim ne sai ce bai yadda da wannan ba. Wancan dalilai ya kawo, wani mami ya kawo, dalilai. in ba son zuciya ba idan dalili ya zo maka sai ka ajiye son zuciyarka sai ka ɗauki mi dalili amma fa illam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum Allah ya ce da Annabi sallallahu idan har suka ki su amsa maka ka sani son zuciyarsu suke bi so da kai ka kawo dalili su kuma sun ki karba sun biya soyayya soyayyen zukatansu a gurguje zan karanto saboda lokaci awwalan abu na farko mala yace dalili na farko al-ihtifal bil mawlid min al-bid'a al-muhdatha fildini wato yin maulidi ko bikin maulidi bid'a ce na daga bid'o'i da aka kirkira a addini allati ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba wallahi ba wani kauli wala bi fi'li wala taqriri domin annabi sallallahu bai shar'anta maulidi ba a maganarsa ko aikinsa ko tabbatarwarsa ba wa huwa qudwatuna wa imamuna abun koyin mu shugaban mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwaye madaukaki yana cewa wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku yi riko da shi abinda ya hane ku ku hanu wa qala subhana sana Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tsoron yin lahira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda duk ya faru wani abu addini wannan addini namu wanda baya cikin shi to amniyar masa saniyan kenan kun ga Allah bai shar'anta ba annabi bai mi bai shar'anta mana ba kun ga dalili na farko da yake nuna rashin halaccin yake nuna bid'arsa abu na biyu al-khulafa'ur rashidun khalifofin shiryayyu da annabi ya ce alaikum ga mala ya kawo hadisi wa man ma'ahum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu bil maulid babu ɗaya cikin khalifofi da sahaba ne sallallahu wanda ya maulidi wa lam yad'u ila al ihtifal bih basu kuma kira ai maulidi ba cewa inda ranar 12 ga watan rabiul awwal ta je wayo to ai maulidi a taru ai kida ai rawa a haɗu maza da mata ai kaza ai kaza a ci abinci ai duk wannan babu shi babu wanda ya cikin sahabbai ko tabi'ai wa hum khairul umma ba'da nabiha sahabbai kuma su ne mafi alkhinin al'umma bayan annabinta wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi al-khulafa'i rashidin sana ne sassan yana faɗa game da haƙƙin sahabban sa khalifofi din nan hudu shiryayyu Abubakar Umar Usman Ali alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawadi annabi yace ku riko da mi sunnata da sunnar khalifofi shiryayyu a bayana to kun ga basi ba wannan ma yana nuna ni maulidi ba addini ba ne bidiya ne salisan abu na uku al-ihtifalu bil maulid min sunnati ahli az-zaygh wa dalal yin maulidi a tare ai bikin maulidi ko to yana daga cikin tafarkin batattu wanda suka karkace wa daidai fa inna awwala man ahdatha al-ihtifal bil maulid wannan magana bata musu dadi ba al-fatimiyun ɗan shi'a waɗanda suke jingina kansu gana na Fatima su ne mutanen farko da suka ƙirƙiri mai yin maulidi al'ubaidiyuna fil ƙarnin rabi'ar hijiri ubaidawa a ƙarni na hudu bayan hijira wa ƙarin tasabu ila Fatima ta radiyallahu anha zulman wa zuran wa buhtana suna jingina kansu zuwa ga Fatima ‘yar manzon Allah sallam bisa ƙarya da ƙire da zalunci wahun fil haƙiƙati min al-yahud mala yace asalin tsatsar ma daga yahudawa ne dole maganan bata musu daɗi ba an ce tsatsan wanda ya kirkiro maulidi ya fara daga ina ne yahudawa to a tunaninku da Allah ya ce wala yazalu alladhina ko kuma wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah ya ce ba za su gushe ba Yahudu da Nasara suna yakan ku har sai kun yi ridda kun bar addinin ku iya iyawarsu a tunanin ku makami da bindiga za za suna sare mu suna harbi mu cewa kai ridda abubuwa za su na shigowa da shi cikin addini wanda ba addinin ba wanda zai sa kai ridda ba ya takobi za su ɗauka ba ba bindiga za su ɗauka ba abu ne za su ƙirƙira kamar da suka ƙirƙiri maulidi su kawo shi cikin addini bayan wato ainihin shuɗewar malamai kuma jahilai sun ɗauke shi a matsayin addini wanda duk ya faɗa da abin ma sai a yi faɗa da shi da haka kun ji dai waƙila minal majus an ce ma asalin su majusawa ne waƙila minal malahi da an ce ma asalin su maguzawa ne marasa addini wa awwaluhum al-mu'iz li dinillahi al-ubaydi al-maghribi farkon su shine wanda ake ce da shi al-mu'iz li dinillahi al-ubaydi al-maghribi mutumin maghrib morocco ne الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361 وندا دغ مغرب يدف زوا قسم مصر الشيكرة تا 361 باين هجرة وقدم إلى مصر في رمضان سنة 362 هجري يكما إسا مصر الشيكرة تا 362 باين هجرة فهل لعاقل المسلم قال يكشي عندك ينغى مسلمي من هنكلي أن يقلد الرافضة sai ya bi ta farki rafida in shi'a kenan wanda asalin su tsadan su daga yahuda ne sun ce daga majusai ne waya tabi'u sunnatahu ya bi ta farkin su wa yukhalifu hadiya nabihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba wa shiriyar annabin shi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu in kai wannan wa'azin duk wanda bai mar dadi ba kamata ya shi ma sai ya bude mi yayi bayan mutane bayani amma sai ka ce zaka yi bugu ko zaka hana ko zaka sa a hana ko a daina irin wannan wa'azi wannan ba addini bane رابعا دليل لهدو إن الله عز وجل قد كمل الدين ألا يتشك ونا الدين فقال سبحانه وتعالى سيالا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ينن عرفة ينن جمعة yammacin juma'a a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu Allah ya saukar da wannan ayati wannan cika addinin ku na cika ni'imata a gare ku na yadda musulunci addinin ku wa nabi sallallahu qad ballagha al-balagha al-mubin mala yace annabi ya isar isarwa fayyatacciya walam yatruk tariqan yusalu ila al-janna wa yubaidu min an-nar illa bayyanahu lil umma annabi bai bar wata hanya wacce in ka bi ta za ta kai ka aljanna ba in ka ne sance ta za ka tsira daga wuta kwace sai da wa al'umma bayani wa ma'lumun kuma abu ne sananne anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya wa khatamuhum wa akmaluhum balagan annabinmu shi ne mafi falalar annabawa cikamakinsu wato wanda ya cika su wajen isar da saƙo wa nushalli ibadillah mai nasiha ga bayin Allah falau kana lihtifalu bil maulid min ad-din da a ce yin maulidi na daga addini allazi yardahu Allah azza wa jalla wanda Allah ya yarda da shi ga al'umma la bayyana sallallahu li ummati da annabi yayi bayanin shi ga al'umman shi aw fa'alahu fi hayati da kuma shi ya aikata قال صلى الله عليه وسلم النبي يجي ما بعث ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له ألا بأيكو دونا النبي با فاتي حكي ني أكا ونا النبي نوسن تدع الأمة أبن ديسن الخير ني أغريس وينظرهم شر ما يعلمه لهم أبن ديسن كما الشر ني أغريس بي يغرغديس النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاتا دوغو يتي هذا سبيل الله wannan ɗoɗaɗin shi ne tafarkin Allah annabi sai ya gajerun layuka a dama da abu ya ce wannan subulu shaiɗan tafarkai ne na shaiɗan kowace wannan gajeriyar hanyar akwai shaiɗan da ya tsaya na kiran mutane zuwa ga wutar jahannama amma hanyar Allah mai kakkiya ne ita ce ƙala Allahu ƙala Rasul yanzu me ya laifinka idan ka ce da mutane mu ba alƙur'ani mu bi sunna me ya laifinka ni fa matsalar maulidi ma na ce zan yi amma ranar da karatu na ya iso da ni babu maulidi na karanta Qur'ani naga cikin magabata wani ya fassara aya a magabata na kwarai ya ce wannan maulidi ake nufi kuma ga siffarsa ga yanda ake yi ga lokacin da ake yi sai ka yi ko ka bude Bukhari da Muslim ko sunan ka gani sai ka yi amma da molan ka sai kai kawai addini addini da molan ka ai ba addini bane khamisan abu na biyar ihdathu mithli hadhihi al-mawalid al-bid'iyya kirkira farar irin waɗannan bukukuna na bid'a yufhamu min abinda ake fahimta daga gare su anna Allah ta'ala lam yukammilu din li hadhihi al-umma kamar Allah bai cika addinin ma al'umma ba kenan kowa yana da gurbin da zai iya cikewa kenan ko fala budda min tashri'i ma yukammilu bihi din wato kenan babu makawa ko ma yukammalu bihi din a kirkiro wani abin da za a cike addini da shi wa yufamu minhu kuma sai a fahimta anna rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi lil umma kenan kamar annabi bai isar da sakon da ya dace da al'umma ba hatta jaa haula al mubtadi'un al mutaakhirun har wadannan yan bid'a na karshe suka zo fa ahdathu fi shar'i Allah suka farar a shari'ar Allah ma lam ya'zan bihi subhanahu abinda Allah bai izini da shi ba am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen bauta ne ababen tarayya waɗanda suke shar'anta musu a addini abinda Allah bai shar'anta musu ba za'imina suna masu rai cewar anna zalika yuqarribuhum ila Allah hakan yana kusantar da su zuwa ga Allah shi yasa da karuwa da dan kwaya da dan giya da kowa ma ranar maulidi ya ya ce shine masoyin mu amma bayan kwanakin maulidi sun shuɗe fa kana yi wa iyaye biyayya kana sallah kana azumi kina kama farji duk babu wannan amma duk da haka kai da kake bin Allah kake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake bin iyayenka kake kama farjin ka kane makiyin manzo sayalamuna gadan man al-kazzab al-ashir واعتراض على الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم ما لا يجي باب مكة wannan kuwa akwai hadari mai girma cikin shi واعتراض على الله عز وجل kuma bijirewa Allah ne mabuwaye daukaki wa ala rasuli sallallahu bijirewa manzon shi ne sallallahu wallahu azza wa jalla qad akmala din Allah ya cika wannan addini wa atamma ala ibadi ni'mata ya cika ni'imarsa ga bayi kenan wannan ma dalili ne da yake nuna wannan maulidi ba addini bane salisan dalili na shida saraha ulama'ul islam al-muhaqqiquna bi inkar al-mawalid malamai na musulunci sun yi bayani a fili cewar wato sun yi inkari na maulidi wadda azir minha kuma sun wato gargaɗi mutane kun gada waɗanda suke cewa ma a yi maulidin sa annabi ne sai suka bude wata ƙofa da yanzu ba za su iya toshe ta ba sai suka bude ƙofar da yanzu ko sun dawo suna son toshe ta ba ta tosu ba domin sun yi wa wawa ingiza mai kantin ruwa ko sun ingizo wasu yanzu duk wanda ya kalla abubuwa bidiyo duk kuna kalla kowa ya ga abin da ya faru a maulidin bana ba irin rawar da bai ba rawar da ko a gidan kalangu aka yi to iyaka ce an yi fasikanci kenan amma dukka an yi ta kuma ana ambatan sunan manzan Allah annabi sallallahu ya hana mu kwaikwayon yahudu da nasara su waye addinin su kida da rawa ba mu bane yahudu da nasara su ne kida da rawa a addinin su maza da mata a hadu a ta rawa a ta jijjiga jiki mu addinin mu ba haka yake ba kuma illar 'yan ɗariƙu waɗanda za su iya faɗa a ji ba su iya fitowa sun ce abin da aka yi banan nan ba maulidin ba ne kenan suna ga har yanzu kai ɗan izala da ba ka yi maulidin ba kai ne maƙiyin manzo waɗannan da suka yi masoya manzo ne da ba ka je an yi waccan rawan da kai ba da ba ka je wata kana ɗan raɓa-raɓantar jikinta kana ɗan rage zafi ba kai da baka je ba kai ne makiyin manzo su da suka jefa su ne masoya manzo mala yace wa ta'bir minha kuma sun gargadi mutane daga wannan amalan bin nusus min alkitabi was sunna ba da maulan kaske ba dalilin na alqur'ani da mi da sunna allati tuhadhiru min albid'a fi ad-din wadanda suke gargadi mutane daga bid'a kirkira a cikin addini wa ta'muru bi ittiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam suke gargadin wato suke umarni da bin annabi sallallahu wato hadinu min mukhalafatihi fil qawli wa fil fi'li wal amal suke kuma mi tsoratarwa da gargadi daga saba mishi a cikin maganganu da aiki sabi'an abuna bakwai inna al-ihtifal bil maulid lalle wato yin buki na maulidi la yuhaqqiqu mahabbatar rasul sallallahu baya tabbatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuhaqqiqu muna godiya baba wa inna ma yuhaqqiqu zalik abin da yake tabbatar da hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittiba'u shine ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi sunnatihi kai aiki da sunnan shi wa ta'ati sallallahu dai masa biyayya qala Allahu azza wa jal Allah mabuwai madaukake ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun kasance kace in kun kasance kuna san Allah ku bi ni Allah sai ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku haƙiƙanin son manzo Allah sallallahu shine bin sa to annabi ya ce kai sallah kai ka ce fera kake ba za ka yi sallah ba kuma ka ce kai ne masoyin manzo annabi ya ce abi iyaye iyayen 'yan fera suki suke faɗa mana 'ya'yansu ba sa musu biyayya sun shiga fera sun ce zikirin da suke ya ɗauke musu biyayyar iyaye ya ɗauke musu sallah ya ɗauke musu azumi kai suna da ladan da sai suna aikata zinama suna zuwa suna tattaɓa 'ya'yan mutane sannan Allah bai da abin da zai biya su wannan ladan sannan su ɗan rage ladan sai Allah iya biyan su wallahi wannan abin shi suke yi shi za za ka ga sayyada da ciki wani sayyadi ya dube ta ya ɗimma mata ciki me yasa an ɗora ta akan aƙidar wai wai wai mutane sai su ce wai kar mi magana akan wannan to akan me ake so mi magana kawai sai in tara mutane na ta cewa wanda ya ce astaghfirullah ɗari Allah ya gafarta masa wanda ya ce subhanallah ɗari an gafarta masa a wannan kan duk wanda kai a zai soka amma an ka faɗa masa gaskiya fa sai ya ta masa daci gashi nan duk kuyi arewan nan duk ƙauyukan arewan nan ƴan fera sun cika su ruwa ya tare mu wata ran zamu shiga kubuwa gona zuba taki muka fake a wata zawiya duk shehunan ɗari ne a cikin zawiya ɗoyi ban da ɗoyi ba abin da suke ba sa wanka an haɗa ka da carbi ga kanan dai kawai mutum jagaja jagaja waya ce shine masoyin manzo ta'sir rasula wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas ash-shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wani mai hikima imamu shafi ya ce kana saba manzan Allah sassana kuma kana rai sansa ya ce wannan nesa gabas da yamma kenan masoyi yana yi wa masoyi biyayya shine hakikanin soyayya shi yasa abubakar radiyallahu anhu ya ce wallahi da dai bazan bar wani abu da annabi ya aikata ba face na aikata wannan shine hakikanin soyayya amma kana saba manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kace kana son shi wannan ba soyayya ba ne sai shekara sau ɗaya kawai ka tara mutane a yi kiɗa a yi rawa a yi kaza shi ke nan son manzala sassalam haka dauka na khairan da sabakuna idai da alkhairi ne da sabai sun riga mu aikata wannan abu saminan dalili na takwas da yake nuna maulidi bid'a ne baya halasta aikata shi al-ihtifalu bil maulidi nabawi yin biki na maulidi wa ittikhadhu idan da kuma rikansa idi fi tashabbuhum bil yahud wan nasara akwai kwaikwayon yahudi da nasara fi ayadihim abukukunan su wa qad nuhina an tashabbuhi bihim wa taqlidihim mu kuma an hana mu muna koyi da yahudu yahudu sune ranar zagayowar aiwar annabi isa ko sai suke yi da kirsimes da waya duka shikenan kuma musulmi alaihi sallallahu ya ce kada ku koyi da su ku kuma sai kuke koyi da su yanzu kun ga azariya ne ina ga har ka'aba aka ce sun yi ko har kaba suna janta suna tura ta idan malamai ba su fito sun faɗa ba gobe ba ka san me zai faru ba daman ba addini ba ne kuma jahilai suka taru suka kewaye tafiya kuma dama haka bidiya take da kaɗan kaɗan mu muna yara da sai dai a ɗebe ku daga makarantar ku kuna kasida ku dai fada ku iyo kana da daddare ku zo a taru a yi karatu a yi kaza to kun ga ana yin ta ana yin ta yanzu ga yadda take so ta tike da mutane ƴan mata sun fito sun yi rawa irin rawar da kowa ya gani da sunan addini da sunan masa manzo Allah sallallahu namiji wanda ya kasa aure ya dan shiga fulmutsutsin maulidi yayi abin da zai an gani yawa tasi'an abu na tara al'aqil mai hankali la yaktaru bi kasrati man yahtafil bil maulid min an-nas fi sa'ir al-buldan baya ruduwa da yawan waɗanda suke bukukuna daga mutane a sauran ƙasashe cewar ai wallahi yanzu mutum miliyan sun zo maulida annabi sai ka ce duk yan bidiya ne to sai mi baka da Allah ya ce da wutar game da wuta bala amla anna jahannama min aljinnati wan nasi sai da zuwa za a cika wutar jahannama da masu saba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya aba rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda diya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa biya shi zai tafi aljanna wanda diya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai tafi wuta in duniyan nan gaba ɗaya tun daga zamanin annabi annabi Adam har zuwa yanzu za mu sabawa Allah mu saba manzannin shi Allah zai iya sa mu auta gaba daya kuma hakan wani abu ne a wajen Allah karka rudu da yawa fa innal haqqa la yu'rafu bi kathrati al-amilina mal yace kai gaskiya ma fa ba a sanin ta da yawan mabiya wa inna ma yu'rafu bil adillati ash-shar'iyya gaskiya ana sanin ta da dalili ne na shari'a qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala na ce game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce da manzon sallam idan kai biyayya da mafiya yawa daga cikin waɗanda suke doron ƙasa ɗinnan tabar da kai za su yi barin tafarkin Allah wa qala azza wa jalla wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin sana Allah ce da annabi kuma mafiya yawan mutane ko da kai kwadayin su bi daidai ba za su bi ba me yasa abin da yasa shine aljanna an kewaye ta da makare abin da zuciya ba ta mi ba ta so wuta kuma an kewaye ta da mi annabi ya ce shahawat sha'awoyi to mutane ne suka fi so sha'awoyi shi yasa ba sa gashi nan sai suka ajiye abubuwan da annabi yake yi ranar haihuwar shi shine azumi sai suka riki abin da annabi ne ba shi yace ai ba ba kuma shi yake ranar haihuwar shi ba wa qala subhanahu wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne daga cikin mutane suke gode mu shi yasa kada ka rudi da mi da yawa cewar ai gashi maulidin an taru an cika an yi kaza wannan taron din na banza ne taron jahilai taron yan fera ashiran dalili na goma alqa'idatu shar'iyya ƙa'ida ta shari'a رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wannan shine warkat duk abin da mutane suka yi sabani to a koma alqur'ani da sunna shikenan ai Allah ya saukar da alqur'ani haka ne kuma ya turo manzo Allah sallallahu da sunna idan muka yi sabani me kamata a koma sai a dauko alqur'ani da mi shikenan sai a duba bisa fassarar magabata na kwarai amma sai yanzu sai ka ji wani ya ce maka فبرحمة وبرحمة الله يكون فبرحمته من يسكي كاوى آني قل بفضل الله وبرحمته فب فبذلك فليفرحوا وانا تنانون يا مولدي suka ce wa Allah wista aqamu ala tariqati ma tana nuna aimi dariqa a tambaya shine wa ya fassara haka kai da ka fassara haka waye malamin ka da ya fassara haka abu abu abu can din har zuwa kan waye kuma dariƙar in a Najeriya yake in ya bi Tijjaniya da Kadiriya to in ya je India fa in a Pakistan yake fa wace dariƙa zai bi in ka fita Afirka babu dariƙar Tijjaniya da mi Kadiriya in ka tafi yankin Asiya dariƙar wani suke yi wasu wasu na kashabandiya wasu muhammadiya wasu waye duka to wace dariƙar da ka fassara ta da son zuciyanka don haka dai wannan gabar tana da muhimmanci dalili na goma shine ka'ida ta shari'a duk abin da aka yi saɓani yanzu ni na ce maulidi ba kyau kai idan ka ce da kyau sai a nemi alkali ga dalilai na kama sai ka kawo mi shi kenan alkali sai ya auna Allah ya ƙara wa sudai su lafiya shek abdulhamad sudai bana dai a haramin makka ya fito ya ƙara jaddada cewar yin maulidi bid'a ne da a Najeriya ne wallahi da sun gina masallaci a gefen Ka'aba sun daina bin sa sallah amma dai duk bakin cikin dan dariƙa in ya je shi duk maulidin sa ko maulidi zai tsoro masa a gasa ya musu dai sallah idan kuma baka bi shi ba ma wanda ka bi sallan su ne yace yau kai zaka ja sallah domin shine shugaban haramai ne din kama qala Allahu azza wa jalla kamar da Allah yake faɗa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir shay nakira tufid al umum duk wani abu da kuka yi sabani a cikin shi kuma da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah malamai suka ce zuwa ga alqur'ani zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi ba da son shi zuwa ga sunnar shi وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إذا كنت سأباني وانا أبو كنت سنعز الله أقوم أزوى القرآن ولا شك ما لا يتبابك كنت أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الله ورسوله لم يجد أن الله يأمر كوكما ولا شك أن من رد الاحتفال بالمولد إلى الله ورسوله يجد باب الشك شر وانا دي يرد زوى مولدي كوك ko ya maida yin maulidi zuwa ga Allah da manzon shi ya samu Allah yana umarta ne da abu annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala subhanahu wa ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma na'akum anhu fantahu wa yubayyinu subhanahu kad akmala ad-din sana Allah yana bayar cewa ya annahu akmala ad-din ya cika addini mu'mini ga mu'minai wa yajidu kuma zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bil ihtifal bil maulid annabi dai da ɗaya bai umarni da ai maulidi ba walam yaf'alhu dadi da ƙari shi bai yi ba ولم يفعلوا أصحابه كما بصحبانسا وتبس أي كتابة فعلم بذلك الثاني عشر نشابي كما دليل نقل شيء دمال يكاو عيد المولد النبوي wannan gabar tana da muhimmanci shi yasa ma da ya kawo ta a ƙarshe idin yin wato bikin yin maulidi din nan ko la yakhlu min wuqu'il munkarat baya ciruwa daga aukawa abubuwan da shari'a ba ta so wal mafasid galiban da abubuwan barna wato wato ani galibi wa ya'rafu dhalika man shahada ko wa ya'rifu dhalika man shahada hadha al-ihtifal wanda duk ya ga yanda ake maulidin zai ga irin barnar da ake alhamdulillah ni wallahi ban ma sai ina can anguwar mu na ana ta hayaniya a kaso ranar maulidi to ba ma na zuwa dan bare ka gani ومن هذه المنكرات على سبيل المثال daga cikin abubuwan ki da shari'a ba ta yadda da su wanda ake ranan bukin nan ko ala sabilil misal lal hasl ma yati zai kawo maka adabin misali ne ba ya tattare maka duba abu na farko aktharul qasaid wal madaih allati yutaghanna biha ko yataghanna biha ahlul maulid yawancin waƙoƙin da masu maulidin suke da bege la takhlu min alfazin shirkiyya da wuya baka ga akwai lafuza na shirka a ciki ba kaga shehu ana kai shi matsayin Allah shehu ana kai shi matsayi na manzon Allah sallallahu wal gulu da wuce gona da iri wajen yaban shehunai wannan daman dabi'a ce ta yan dariqa shehun dariqa ya mutu sai su nada khalifa waye da ya mutu aka nada khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi sai khalifofi haka ne to su ma da shehun su ya mutu sai suka ce ga khalifan shehu kun ji daya da ya mutu annabi sallallahu duk da ba masallaci aka binne shi ba amma yanzu kabarin sa ya dawo cikin masallaci sai shehun shi ma a binne shi a ina a masallaci kabarin annabi annabi ya ce tsakanin kabari na da minbari na rauba dausayi ne daga dausayin aljanna su ma kabarin shehu din nan da abin da ke kewa da shi rauba suke cewa ana zuwa ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya je Madina zai je ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ana zuwa ziyara kabarin wa shehunansu architect jibril engineer usman jibril rana alhamis da na lecture ya ce shi wani jikan shehu ya gayyace shi baki daidai sai ya ga ana za kuɗe a shiga masallacin ta wani waje ya ce wallahi zuwa ake kabarin shehun ana roƙon wannan kabarin to wannan ganau ne ya faɗa ba jiyau ba ana ganau ne ba jiyau ba kenan ɗan ɗariƙu daman siffarsu ne algulu wal itala annabi kuma Allah ya ce mana la taghlu fi dinikum kada kuna wuce gona da iri a cikin addinin ku annabi sai ya ce iyyakum wal ghulu fi din a hirdin ku da wuce gona da iri a cikin mai addini wal itala sannan kuma zaka ga akwai kambamawa alladhi naha anhu rasulullah sallallahu wanda annabi har karan kansa ya hana akan ba mashi fa qala yace la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam kada kuna kamba ma ni kamar yanda kristoci suka yi wa isa dan maryama fa inna ma ana abdu ni bawan allah ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzon Allah kenan addinin musulunci ya hana wasa mutum wata ran aka ce da annabi sallallahu ya mafi alkhairin halitta ya ce annabi Ibrahim kenan kun ga yana hana ami akan ba ma shi amma yanzu shehunan ɗariƙa ku kalli yadda suke yadda da akan ba masu a wuce gona da iri a kansu su bautar da muridansu da sunan addini da sunan sun kai a wajen Allah kuma shin suna da tabbacin sun kai din saniyan abu na biyu da ake yi shine yahsulu fil ihtifal bil mawalid fil ghalib ba'd al muharramat al ukhra akwai wasu abubuwa ma da suke na haram da ake aikatawa ka ikhtilat rijal bin nisa kaman gaurayuwar maza da mata wannan kan an gani wani yana ɗan raɓowa ne ta yadda yake raɓo ya ga wata sai ɗan raɓo sun da dama a haɗa ake wata kuma ku kalla ku kalla abubuwan da suka yaɗa wai a ce mai shiru Allah ya tsine wanda ya ce mai shiru wallahi ba za mai shiru ba marwa aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fabiƙalbi wa zalika af'aful iman in ka gabarna baka kita a zuciya ba baka da imani mafi karanta ka kita a zuciya in ko zaka iya to da baki ka faɗa cewar ba fa kyau abin da ake wannan fa ba addinin annabi bane ba addinin annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam in ko kai shugaba ne wajibin ka shine ka hana wannan abin da karfin iko da Allah ya baka واستعمال الأغاني والمعازي ذاك ana buga kiɗa. ana yin piano ana kiɗa-kiɗa wannan waje wa shulbil musakkarat wal mukhaddarat da shan ƙwaya ka isa ka rantse zan iya ce maka na rantse da Allah wanda suka yi yawon maulidi akwai wanda sun sha ƙwaya a make suka yi inda ɗan ɗariƙan da ya isa ya ce ya rantse da Allah wanda suka yi maulidi bana babu wanda ya sha ƙwaya ya zo ya rantse wallahi ba wanda ya isa in ji babansa ni kuma na rantse da Allah wallahi a wannan yawon maulidin du za ka ga kalar makakun za ka gansu waƙar ya sunu fi hashirkul akbar ma da ya ce babbar shirka ma tana iya faruwa kalisti gasatu bi rasu sassan kamar neman ɗauki da agaji da na sassanar aukari min al'auliya ko su waliyai a ce su kawo ɗauki wani ma ya je ya samu wani kabarin shehu ginin kabarin ma shehu fetur ya yi tsada shehu kaza shehu kaza Allah yana cewa a ce maka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wannan abin sunansa shirka anje Allah in kun kira ba su ji ba in sun ji ba za su amsa ba ranar alkiyama za su baranta da wannan shirkar da kuke wal istihanatu bi kitabillahi azza wa jal za kuma kaga ba a mutunta alqur'ani fa yushrabu ad-dukhan fi majlis alqur'an za ka ga da sunan maulidi amma wani yana shashaye yana shan tabarsa wa yahsul al-israf wani yana faɗa kama a Masar ne za ka ga a Masar gashi ana maulidi wani ana bashi taba yana hura ta kuma ranar maulidi kuma a gurin maulidi anan ma wa yahsul al-israfa za ka ga ana barnatar da kuɗi wa tabdhir fil amwal da lalata dukiya wa iqamatu halaqati dhikr al-munharaf في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق ما ليتي ذاك أنا أتغمريا ana yin wasu abubuwa da za ta kai ana fito ana tafi a masallaci ba da sunan maulidi wa kullu zalika mala yace du ghair ghair mashru bi ijma'i ulama ahli al-haq wannan duk malaman da suke na gaskiya sun ce ba bai halasta ba abu na gaba kuma na ƙarshe shine mala yace yahsulu ala amali qabih يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يكون يكون بقيام البعض عند ذكر ولادته إكراما له وتعظيما أكون ما أنشي أن هيفا النبي رانا شابي كذا سيسميكي سيسميكي كاد وتبدئة ثم يأتي دليل ميكيوال لاعتقادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد في مجلس احتفاله شو أسكي شو النبي أنا زوات على مولده ولهذا يقومون له محيين ومرحبين shi yasa sai a tashi wai ana lalemar haban da shi tunda an ambace shi to ya zo shi kun san aqidar yan dariqa sun ce annabi bai mutu ba ni ina tambaya an kace annabi bai mutu ba abinda kace sabai sun binne shi da ransa a yanzu ai kowa sai inda annabi yake kenan da ransa suka sa shi a ƙasa suka mi ka zagi sahabbai ka zagi sahabban annabi in kace sun binne annabi da ransa kuma ka karyata ayoyi sannan yarsa ma Fatima ta ce wa Anas yanzu ranku yayi dadi ku zuba wa annabi kasa bayan ya rasu yanku ya dadi Anas ya fashe da kuka to ya zami Allah ne alƙawari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan kenan waɗannan su ne dalilai da mala ya kawo wa innahum mayitun da aka ya koyawa musulmai wannan dalilai ne da mala ya kawo da suke nuna rashin halaccin maulidi alhamis annabi sallallahu yana yi ne saboda rana ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah sai yake so a daga ayyukan sai na azumi wannan ranar amma ranar litinin ya ce yini rana ne da aka haife shi kuma aka aiko shi a matsayin annabi manzo ko kuma aka saukar masa da alkur'ani ka gane ranar litinin kenan na alhamis kuma ana daga ayyukan bayi ne a wannan yini to Allah yana so aikin sa da za a daga na ƙarshen wannan wato ainihin ne ya zamo da me aka daga da wato ainihin azumi ne ya ku yan wa musulmai wannan shine aqidar mu wannan abin da na karanta muku shine aqida na shi ne aƙidan malamaina shi ne aƙidan iyayena don haka ni ba zan daina bayyanar wa mutane aƙidana ba kai ma kana da ‘yanci ka kafa sifika a masallacinka ka kafa sifika a unguwarku da gidanka najeriya ne muna da ‘yanci wa'azin da na yi wancan satin akan maulidin nan har alkali suka kaiwa ya ji ya hana ni wa'azi ya ce mu ‘yan najeriya ne to don haka ni ɗan najeriya ne kai ma ɗan najeriya ne idan wannan wa'azi bai ma daɗi ba sai kai ma ka kafa littafi na bude ba abin da an kawo da molanka kai ma ka bude littafi ka karanta wa al'umma cewa ga dalilanka na maulidi an gane shikenan sai mutane su yi mi sai alƙalanci amma ni abin da na gani shi zan karanta wanda kuma na yi imani da shi abin da na yi imani yin maulidi ba addini ba ne abin da na yi imani abubuwan da ake yi da sunan maulidin nan ba addini ba ne kuma ranar alkiyama wallahi sai Allah ya tsaye da bawa gaba gare shi ya ce abinda ka aikata din nan wa ya sa ka aikata me dalilinka don haka ya koyawa musulmai me addini da hujja ba da son zuciya ba sannan idan dalili ya zo maka ka karbe shi ba ruwanka daga waye amma ka ce ai wa'azi mai sassauci a'a wannan aqidan kafirai ne waddu law tudhinu fayudhinun sune suka ce annabi ya bautawa lata da uzza wani ne su masu bautawa ubangijinsu wani ini Allah ya ce kul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun Allah ya saukar da kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din wannan shine akidan mu ubangiji ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nesantarta اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kafin mu yi addu'a rana asabar ina gayyatar iyayena da ‘yan uwana a wannan masallaci taro da za mu gabatar a markazinmu da ke biya okwatas na bikin saukan mu guda goma sha bakwai da suke sauka alkur'ani da kuma ƙaddamar da sashin difloma a ɓangaren larabci harshen larabci da kuma tafsirin alkur'ani mai girma da haka muna gayyata ubangiji ta'ala sanya mana albarka ƙarfe tara na safe insha Allah rana asabar din nan mai zuwa karfe tara na safe za mu yi bikin saukan ɗalibanmu guda sha takwas da kuma kaddamar da sashi na diploma a ɓangaren harshen larabci da kuma ɓangaren tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah ta'ala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله